الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعيز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وعبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na alhamis daren juma'a sha biyar da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da shidda da wata na amurin wata na hudu miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake unguwar tsimitau kuka ce tsamawa a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar yau za mu tashi darasi na sha biyar a cikin jerin darussanmu da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a jiya mun kwana aya ta saba'in da bakwai a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ghafir fadin Allah subhanahu wa ta'ala fasbir inna wa'dallahi haqq فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون يوغا متاشي آية ترى السبعين دا تفسكو أي ذوى آية تمانين دا بير كرشان سورة الله يا قدر الله سبحانه وتعالى يباب إيكون كرنت عن القرآن دي دي da kuma fassara sa daidai da kuma babu ikon aiki da abin da muke karantawa ya sanya alkur'ani ya kasance hujjatan lana la alaina Allah subhanahu ta'ala ya sanya alkur'ani ya cece mu ranar da kowa yake bukatar ceto Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu ya samu wani lafiya haram sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم, ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله بالحق وخسر هنالك المبطلون وبنجي سبحانه وتعالى يتيوا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله هدي بالحق وخسر هنالك المبطلون ubangi subhanahu wataala ke cewa wala kad arsalna rusulan min qablika Allah yana lallashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta hanyar ba sa labarin abin da ya faru wanda baya da ilimi a kansa shine na manzannin da Allah ya aiko Allah ce wala kad haqiqan musu Allah wawu tufidu tawkid lamu ma tufidu tawkid kuma qad tufidu tawkid duka wannan inji malaman balaga tawkidi ne saman tawkidi Allah na karfafa zancen Allah ce arsalna musu Allah mun aiko rusulan min qablika wasu manzanni gabanin kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin annabi ka zo Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzanni idan aka ce manzo shine wanda Allah yake aikowa da annabtaka da manzanci kuma da littafi zuwa ga wasu al'umma za a ba su littafi sabanin annabi yana jaddada addinin wasu manzanni ne to Allah ya ce rusulan min qablika wasu manzanni gabaninka sai Allah ce minhum man qasasna qasasna alayka cikin wa'annan manzanni akwai wanda musu Allah subhanahu wataala muka baka labarin su akwai wanda Allah ya baiwa manzon Allah labarin su a cikin alqur'ani mai girma irin annabi Musa ko an baiwa manzon Allah labarin annabi Musa tun daga haihuwarsa har zawwa halakar da fir'auna da ma bayan fir'auna irin annabi Shu'aib Allah ya ba manzon Allah labarin sa irin annabi yunus an bai wa manzan allah labarinsa annabi salih an bai wa manzan allah labarinsa ko ga annabi yusuf shi ma an bai wa annabin allah labarinsa annabi nuhu an bai wa manzan allah labarin shi annabi adam su zakariya allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa manzan allah labarinsa wa'annan annabawan kusan guda 25 allah ya ambata a qur'ani mai girma annabi guda 25 Allah ya bai manzon Allah labarin su a cikin alkur'ani wanda aka ambaci sunayensu akwai annaba wanda an faɗi tarihin su a qur'ani amma babu sunayensu idan ka doka misali irin su annabi shamwi da aka yi wanda Allah ya bada labari a lokacin jalut ko kaga an faɗe su amma ba a kira sunan annabi ba to Allah ya ce minhum man qasasna alayka musu Allah cikin wa'annan annabawan akwai wanda musu Allah muka baka labari tarihinsu abin da ya faru da su kuma idan ka ji Allah ya ba da tarihin wani annabi to ba don aji ba ne kawai a yi dariya a wuce zancen a'a don yi zamanto darasi wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam izina ce mi yake da kwai na doka a cikin karatun sai a doka mi ya su kai wanda ya jayo hushin Allah a kansu Allah ya halakar to sai a nisanci wannan abin ko to Allah ya datar da mu haka Allah subhanahu wa cewa wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin su kuma akwai wanda musu Allah ba mu baka labarin su ba akwai annaba wanda Allah bai baiwa manzon Allah labarin su ba domin malaman tarihi irin su al-Imam al-Qurtubi cikin tafsiri suna hakaito cewa annaba manzannin Allah sun kai manzo 300 manzo guda 313 to kaga ba duka aka yi manzon Allah labarin su ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fifita manzannin wasu sun fi wasu daraja a cikin a cikin manzannin amma dai abinda za mu iya faɗa a wannan ɓangaren shi ne cikin manzannin akwai mutane akwai annabi guda biyar wanda annabawa ne ko manzanni ne domin akwai bambanci tsakanin manzo akwai kuma bambanci tsakanin annabi akwai difference tsakanin wannan annabi ne da kuma wannan manzo ne idan aka ce manzo ya haɗe annabi domin dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba ba sa kuka ci ka'idar ba kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake yake manzo ba shi yasa manzan annabawa sun fi manzanni yawa a wajen aike annabawa sun fi sun fi manzannin yawa kusan annabi dubu da goma da wani abin aka aka aiko to Allah ya keɓance guda biyar wanda sun fi kowa daraja a cikin halittu baki daya annabi guda biyar wanda sun fi kowanne daraja a cikin duniya baki daya kuma su ne Allah ya suna ma da al'ulul azumi minar rusul saboda sun yi fama da al'umma su fiya kowane al'umma sun wahala a duniya fiye da kowane manzo yake wahala a duniya da farin akwai annabin Allah annabi Nuhu da yake shine farkon manzanni ko annabi Nuhu ya wahala kware da gaske in kana karanta tarihin annabi nuhu zaka tausaya wa annabin Allah kusan shekara dubu ba hamsin yana wa'azi su kare wannan ya ka barka da shi jidali ne ko amma kada suka yi imani da shi an zuwa annabi nuhu har shara an zuba a kansu ba abin da ba faɗa musu ba shi fa nuhu annabi nuhu din yana wa'azi al'umma sai suka ga annabi nuhu ya wa'azi sai su sanya hannayensu a cikin cikin kunnayen saboda ba sa son su ji sabon Allah subhanahu wa ta'ala to da haka shi ma ya wahala akwai annabin Allah annabi Ibrahim tun yana karami yake jidayi da mutum da mahaifinsa tun yana karami yake fama da al'ummarsa shi ma ya wahala har ta kai sa sai da ya bar garin su sai da aka kore sa babansa da kansa yake ce masa wahjurni maliya eh babansa da ya haife sa ya wahala kore da gaske akwai annabin Allah na uku shine annabi Isa annabi Musa wanda ba sai an gaya maka ba mutun ya rayu da Fir'auna to ba karamin jarumi bane ko ba karamin jarumi bane mutum zai iya rayuwa da da gwamnatin Fir'auna Allah ya samu wange lafiya annabi na hudu shine annabi Isa shi ma ya wahala kore da gaske al'ummarsa sun wahalar da shi annabi isa ya wahala shi tun kafin ya zo duniya ake tsallaki ba da ita mahaifiyarsa har ya zo duniya kuma aka ci gaba da ci ne saboda a nuna maka a duniya babu hutu na ƙarshen kuma shi ne dan gatan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara mana son shugaban halitta ya allah ka raya muka ƙarshen tutar manzon allah a duniya ka tada muka ƙarshen tutar sa a gobe alkiyama shi Allah yake ce manzon Allah an-nisa'i yace wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alayka wa kallama Allah Musa taklima Allah ya ce wasu manzanni Allah ya ambata maka manzon Allah an baka labarin su wasu manzannin kuma Allah ya koyi abin bai karantar da kai ba kai annabin Allah sai Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima an baiwa annabi Musa dama yayi magana da Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala yayi magana da da annabin Allah annabi annabi Musa Allah ya samu wani lafiya sai Allah ce wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah bai kamata bai dacewa da wani manzo ba hurumin sa bane wato ya zo da wata da wata aya imma ta kasance ya ga ce aya nan ana nufin abin da yake ya fita daga cikin tunanin mutane da al'ada wanda mutane ba san da shi ba domin akwai abin da yake mu'uza ce kuma abu ne wanda Allah ne ke bai wa mutum shi to Allah ya ce ba wani manzo da zai zo da wata aya a duniya in ma ta kasance sam'iyya ko fi'liya to face da izinin Allah subhanahu wataala in ya zo da abin da ya saba tunani dan annabi Adam to Allah ya ce da izinin Allah yake zawa da shi yanzu misalin lokacin da annabi Salih mutanansa suka nemi da ya nuna musu alamar cewa shi annabin Allah ne ko suka ce suna son taguwa ta fito a cikin dutse kaga ai Allah ya nema ya fitar masa ya fitar masa da shi kade ba zai iya ba shi kade ba zai ba zai iya ba Allah shine yayi wannan abu annabi Musa kafin ya zo wajen Fir'aun ayat da aka ba sa waye ba sa wannan ayat Allah subhanahu wataala ko kaga duk wani annabi da ya zo a duniya to Allah ce bai kamata gare sa ba huruminsa bane ya zo da wata aya face sai da izinin Allah subhanahu wataala izini ne dama ce Allah yake ba sa wato sai ya zo da wani mashi'a ce da umarnin Allah subhanahu wataala ganin daman Allah ne ashe al'amari na rayuwa ta duniya gaba ɗaya yana tafiya ne karkashin tsarin Allah subhanahu wataala duniya gaba ɗaya tana tafiya ne karkashin tsarin wa tsarin Allah subhanahu wataala idan ka ce dole sai tsarin ka za ka bi a rayuwa za ka wahala wallahi har abada abinda Allah ya zarta shine zai wakana ina fatan muku idda qaddarallahu qaddarallahu ma sha abinda Allah ya ga dama shi ke abkuwa kuma abinda Allah bai so bai wakana ko ka so ya wakana ba zai faru ba duk yadda ka so ka kai kudi misali in Allah bai kaddara maka ba sai dai kawai ka ta wahala ka ta yi eh ka ta kai ka ta kafiya kana ta buguwa haka Allah ya so ya ganka saboda shi Allah bai rubuta maka ba in kuma Allah ya so ka yi su ko to dare dai sai Allah ya bude maka hanyar da sai dai a dinga ba da labari na sha faɗa muku na ce mutane da dama an yi tahiya da su libi suna neman kuɗi sun wahala wannan to itarkin an sa su da da ice tsakiyar su an mika hannu su sun ta wahala amma yanzu ya zama to fi'lu ka fi'lu madi kana ya zama to tarihi sai dai mutum ya baka labari ai malam lokacin mu ma ai kaza da kaza ai mu kaza wani kuma da aka duroba ne yake jin mota motar ma ba tashi ba ta kamamin ce amma yanzu Allah ne ya san adadin motocinsa ba shi bane yayi ubangiji shine ya al'amarin sa da mun duk a komi a rayuwa karatu da muke tatil mashi'a muke yin sa ganin jamin Allah ne zan waka nan kai a masallaci ba iyayenka bane wallahi taimakon Allah ne duk wanda ya tsinci kansa a wannan masallacin ko a inda ake karatun Qur'ani kaf a duniya to taimako ne da Allah ba iyawar kanka bace sai ka wa Allah godiya da Allah ya kabo ka gazo ina fatar mun fahimta dan da an bar mutum da dubararsa to wahala za shi a duniya in Allah ya bar mutum da dubararsa wahala za shi shi yasa daga cikin kanzun min kunuzul janna yawan tamimita la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim cewa baka da karfi da dubara sai suna a hannun Allah subhanahu wataala sai Allah ce fa idza jaa amrullahi idan al'amarin Allah subhanahu wataala yazo ai wa huwa wa huwa azabuhu wa nakaduhu al-mu'id bil mukaththibin shine azabar Allah subhanahu wataala da kuma ukuba su take hadewa yadda suke karyata Allah subhanahu wataala na sha faɗa cewa idan manzanni suka zo suka yi wa'azi ba a ji ba to sai Allah ya ce musu su jaye shi zai nasa wa'azi ka dubi duk tarihin annabin da ya zo a duniya malam duk wani annabi da ya zo a duniya da da'awa idan ya yi da'awa aka ki imani da shi aka karyata ta sai Allah ya ce masa koma gehe bar mu za mu yi damu wa'azi shi kuma wa'azin Allah subhanahu wa ta'ala guda ne wallahi halakarwa ne wa'azin Allah guda ne tunda an karanta muku ayoyi ko an ka muku al'ayatul kauniya duk abin da ake yi an yi ba ku imani ba to yanzu Allah shi zai nashi wa'azi shi kuma wa'azin Allah ya halakar da al'umma ne Allah ya kare mu to Allah ce fa idza jaa amrullah idan al'amarin Allah subhanahu wata'ala yazo na azabtar da masu ƙaryatan manzannin Allah sai Allah ya ce qodiya bil haqq sai Allah ya yi hukunci da gaskiya ya rarrabe tsakanin watan tsakanin masu masu bin annabawa ta hanyar kyautatawa da adalci sannan kuma masu ƙaryatawa Allah subhanahu wataala ya azabtar da su idan al'amarin Allah ya zo to masu imani Allah na kare su shi duk yadda aka yi al'amari ya taso in Allah zai halakar to akwai bayan Allah da Allah yake keɓancewa yanzu misali annabi lokacin da ya zo ya yi da'awa malam jami'a da ya karantar ya karantar ya karantar al'umma suka rungumi sana'ar lubu ba abin da suke sai liwaɗi ya yi musu wa'azi ya ce haɗula ibanati hunna abu haru lakum wa'innan ɗaya mata su suka fi dacewa da ku ya yi wa'azin ya yi basu ji ba to sai Allah ya turo mala'iku manzanninsa ke nako suka zo wajen annabi ibrahim suka zo wajen annabi Ibrahim yana fama da rashin danda sai suke masa bushara da danda saboda a tarihin duniya ta rike mutum na barin da ya fara sauke bako a duniya annabi Ibrahim ne awwalu man tayyafa dayfa mutum na barin da ya fara sauke bako a karrama bako dai to annabin Allah annabi Ibrahim ne dan da yayi bako da yayi baki na mala'iku ya tsammanin mutane ne sai ya je ka musu ya samu a sa ƙosashe ya gishe wa mala'iku ya zo da wannan abincin a kun daga wasu wadana ba mutane suna kwanci bai kina wallahi insu wani lokacin ana magana hankali na yana jan inda ake magana sai in kasa gidan fada gaba annabi ibrahim annabi ibrahim ya soya ya gasa batare ni na na maraki ya zo wa mala'ikun da shi sai ce alata a ƙulu ba za ku ci ba ya karrama su iya karramawa ga abinci ya kawo sai ce alata a ƙulu ba za ku ci ba a ƙarshe da ya ga hannayensu ba sa kai gare su sai gani cewa ba mutane ba ne mala'iku ne suka ce ina rusulun rabbi ka mu manzannin ubangijin kai abin da ya kawo mu shi ne mu maka bushara da allah zai ba ka ɗa Allah ya ce wa mar'atuhu qa'ima matarsa tana tsaye tana tsaye lokacin da ake cewa mijinta zai zai samu danda bayan ya haura ma shekara 100 ita kuma ta kai shekara 80 a duniya kasan in Allah ya ce za a yi abu sai ya faru shekara ta 80 a duniya shi kuma ya haura wa shekara 100 sai suka zo suna masa bisharar cewa zai samu danda suka ce yanzu za ku yi bushara akan cewa na bayan girma ya kama ni a ta'ajabina min amrillah kuna mamaki da al'amarin Allah subhanahu wataala a ƙarshe dai aka ba su aka ba su dan kuma sai suka huce suka zo garin annabi lutu to daman matar annabi lutu bata yi imani da Allah matar annabi lutu bata yi imani da wa ba da Allah tana da akwai akwai alaka da ita da mutanen garin ta hanyar ana cutar da annabin Allah wannan ya sanya idan aka yi bako to tana dan yin shela ta dan gaya mutanen garin to ga annabin Allah ya yi baki mala'iku sun zo a gidan to sai mutanen gari suka samu labarin an yi fararen mutane masu sai yan luwa da suka zo suka kawo farmaki a a gidan annabi lutu wannan yasa yake cewa wai alaysa minkum rajulun rashid wai babu mutum nagartacce a cikin ku da zai hada ku wannan musiba haka yake musu nasiha a ƙarshe suka ce kai abinda muke so da kai da iyalinka da duk mai imani da mai imani cikin mutanen ka duka gaba daya ku tattara su ku bar gari cikin dare da subahin ku bar gari saboda bayan subahin za a mutanen garin ka azaba har yake cewa alaysa subhu bi qarib sahira ma yake ga ta kusa bata zo ba ta ta jima bata zo ba wannan ya sanya da dare yayi sai sai ya fita har da matarsa ya jima suka ce ta fita ita ma amma da yake da yake al'amarin Allah to Allah subhanahu wataala adili ne to sai ta dawo ta yi mantuwa bayan sun bar gari sai ta yi mantuwa a garin to kuma tana dawowa lokacin yi wa mutanen garin azabar yayi duk mai imani ya bar garin duk wani mutum mai imani ya bar garin amma da yake tana cikin mutane suke kafirai sai ta dawo tana dawowar kuma sai aka haɗe ta wajen azabar Allah ya kare to haka al'amarin Allah yake idan azabar Allah ta zo Allah yana tseratar da masu imani amma idan mutum ya kuskure ya zama to mai kafircewa Allah ne to sai wannan azabar ta haɗe da shi Allah ya kare mu dubara ba ta amfani dubara mutum ba ta ba ta masa amfani sai Allah ce wa kasira hunalika al-mubtilun a can Allah yake cewa masu kirkire-kirkire wato sun yi sun yi asara ta kasancewar sun tabe Allah ce sun tabe da suka haɗu da azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu ya kasance suna bauta ma wani wanda ba Allah ba kuma suna kirkira ƙarya suna jinginawa wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبذلوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون الله يتي الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وبنجي سبحانه وتعالى يتي الله الذي الله شيني ولدا جعل لكم الأنعام ya sanya muku dabbobin ni'ima jama'a mun fahimta Allah shine wanda ya halitta muna dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima kuma guda takwas ne ko dabbobin ni'ima in ji suka ce guda takwas ne na bari idan ta doka akwai taguwa da da me kenan da raƙumi ko taguwa da raƙumi sannan kuma akwai sa akwai saniya nawa kenan hudu sannan kuma akwai rago akwai banji ba akwai tunkiya na ya tsama da kai na arakacin raganya sannan kuma akwai gusuru akwai akuya wannan su ne dabbobin ni'ima wannan su ake kira da dabbobin ni'ima to sai ba da mu suka tattauna a nahal a cikin sutun nahal cewa bancin waɗannan dabbobi kenan babu wasu dabban da Allah ya halitta mana na ci da aka zo zancen kan alhaila wal hamira wal bigara wal bigala li tarkabuha wa zina nan malamai sun yi ruwan dalilai shin ya halitta cin naman doki ko bai halitta ba nan kan malamai sun yi muka zo kan bayanin mun yi karatun a kai amma yanzu ba karatun mu bari Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabuha Allah shine wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima don ku hausu al-Imam at-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala da al-Imam Sa'di suka ce alladhi ja'ala lakum al-an'am ana nihin al-ibil kenan ragumi nan Allah ya kebanta ragumi da da ambato ko suka ce a'a dabbobin nema dai guda wannan guda guda guda takwas kin gaba daya da muka ambata sai Allah ya ce litarkabu hako alitarkabu minha Allah ce dan ku hawo daga wa'annan dabbobin daga cikin amfanin wa'annan dabbobin Allah ne ce litarkabu minha wato dan ku don ku hau daga wa'annan dabbobin Allah ya yi muku ni'ima ne yanzu kaga tun da ake a tarihin duniya marar jami ba a taɓa radda raƙumi ba ya yi tawaye ya ce shi yau kan ya shiga kwanji yake yana garin ba a hawan shi kuma ka san inda a ƙarfi ne dai ko to ba za a haɗa ba saboda ka ta nema wata su gaya muku ya ake ya ake suka raƙumi ai ba rago bai isa wannan wurin ko ya rago bai isa kadibin raƙumi yadda Allah ya halice su akwai abun akwai karatu mai ɗimbin girma a cikin raƙumi ya sa Allah ce afala yanzuru na ilal ibili kaifa khuliqat ba za su yi dibi ba zuwa ga raƙumi iri yadda Allah ya halicce sa raƙumi ne zai kai ya yi yawo wata biyu bai sha ruwa ba raƙumi sai ya yi wata biyu yana yi wata biyu bai sha ruwa ba kuma cikin dabbobin da suke tafiya a sahara raƙumi ne ke da ƙofatan da suna amfani da wannan reren baya iya cutar da su ma'ana rere baya masa komi zai taka saman rere ya tafi ba abin da za yi masa kuma akwai akwai karatu mai ɗimbin girma a cikin a cikin raƙumi to Allah ya cewa tarkabu min hadan ku hau daga cikin wa'annan dabbobin kuma ba raƙumi kaɗai ba ake hawa Allah ya yi mana wasu dabbo su dabbobin wanda ba su ba ko yace al-khayla wal hamira wal bighala litarkabuha da doki da jaki da kuma alfadari Allah ce don ku hau muka yi su su faɗa Allah da ya halicce su kawai don ɗiyan annabi adam su dinga hawa ne kuma baka ba Allah ko tara da Allah ya maka wannan abu jama'a wannan ba nema bace yanzu don Allah mashin za ka je ka sai mashin ɗinta da kuɗinka ko ka saya mota da kuɗinka amma ka in babu isan sai ba za ta tafi ba haka ne ko ba ka bane to raƙum ya taɓa ce maka bai tahiya doki ba jaki ba bal ma san wani wani so daga cikin rashin tausayi ma a rama hadda wata sanda ta jirgarsa ta jirgarsa Allah ya samu wani lafiya kaga shi al'amarin Allah akwai soki cikinsa da aka yi ina ne raƙum baya zuwa an yi lokacin da daga nan ake tashi a yanka ta ta sahara a biya ta cadi a je ta sudan har a je saudiya a yi aikin hajji a dawo da raƙumi mutanen ƙasar nan sun yi wannan mutum zai tashi da raƙumi ya tashi daga tawa ya keta cikin cad ya bi ta sudan ya je ya yi aikin hajji ya dawo da raƙumi kaga ana doguwar tafiya da raƙumi ko sannan kuma yana ɗaukar kaya kafin a samu karan set ai da shi ake doka kaya duk wani kaya shi ake lamtoma ba haka bane kuma akwai doka kaya gare sa ko eh akwai doka kaya gare sa Allah mun gode maka akan wannan ni'ima haka jaki shi ma gashi akwai doka kaya shi doko kuma shi doko kayanka eh shi doko ka kuma shi doko kayanka kuma baka ba Allah ko dala Allah mun gode ba kuma in ga dama kuma sai ka yanka ka ci har yau kuma ka sha nonon raƙumi ko kuma sauran halittun gaba ɗaya da Allah ya halitta muna amfani da su a al'amu Allah yake cewa wani al'amu halaka halaku fiha
والأنعام خلقا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون الله يتي والأنعام خلقها لكم دبوا بالنيمة الله يا هل تامو alati fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun a cikin wa'annan dabbobin akwai biyan bukatar ku a ciki sannan kuma kuna da amfani masu dimbin yawa kuma daga wa'annan dabbobin Allah ce kuke kama kuna ci jama'a mun fahimta ana Allah ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra inna lakum fil an'ami la'ibra nusqikum
mimma fi بطونها ولكم فيها منافع ومما تأكلون
الله يتوى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ولب لبن خالصا صائغا للشاربين الله يتوى وإن لكم في الأنعام لعبرة akwai abun wa'azuwa akwai abun karatu a cikin dabbobin nima inji Allah Allah ya ce ka kalla yadda aka yi maka sa da raƙumi da rago da tinkiya Allah ya ce la'ibra akwai abun wa'aztuwa a ciki ka kamo dabba ka yanka ka ci kuma ka dibi yadda Allah ya halici wannan dabbar naman ma in ka doka kowanne da hadin shi daban wallahi jama'a ba haka bane yanzu idan aka yanka rago naman malku makai kenan ko kan daɗinsa daban da hanji ko ba haka bane haka ne ko ba haka bane sannan ko cikin hanjin ma dadin dadin abin nan dadin anta daban dadin suhe daban dadin seba daban kuma dadin hanjin daban kuma dadin tibbin daban kuma kowanne da guda shi jama'a wake wannan ban ba Allah ba wannan ba abun karatu bane kuma duka cikin wuri guda suke aka fitar da su Allah na so ya nuna mana karatu ne bin girma sannan kuma a gasa naman ma sai a gasa suka iske wani lokaci wajen awaza yana da dan daɗin ce kaga Allah ya mana ni'ima ko daɗin a wazu a gasa ta daban yake kuma da daɗi inda za zama to waton kafa ci sai zama to daɗin ba ɗaya bane Allah ya ce la ibra akwai abun akwai abun wasuwa Allah ce kuma nusqikum mimma fi buhuriha musu Allah muna arzikta ku muna shayar da ku da da abin da ke cikin cikunanta na a nono kenan ko mutun ya je ya tatsa aka ga ka sha nono a sha nonon kinkiya a sha nonon akuya a sha nonon saniya a sha nonon taguwa duka wannan sha ake nusqikum mimma fi buhuriha kenan ji Allah subhanahu wataala shi ne Allah yake cewa kuma a kansu ne wa min haka a kulun kuma daga wa'innan naman ne dabbobi kuke ci sai Allah yake cewa wala kun fiha manafi'u kuna da wasu amfani bancin wa'ince niya wali tabluhu alaiha hajjatan fi sudurikum sannan kuma saboda ku je ku biya wasu bukatun da ke cikin rayukanku akwai bukatu a rayukanku da kuke da su a rayuwa mutum ya hau dabba ya je ya ya je ya biya al-imam at-tabari alayhi rahmatullahi ta'ala yace kaga misali idan aka dauki naman raƙumi idan aka dauki raƙumi afwan yace fal ibnu turkam raƙumma ana hawan su banci ana hawa kuma wato ukal ana cin naman raƙumi za ka iya ka je ka ɗauki raƙumi ka taka daga nan har ya mai ba abin da zai same ka kuma ba ka shan isansin ko tala kuma ba ka biyan fiyaj ko ba ka biyan fiyaj sannan kuma tayar ka ba ta faci jama ba ka bane e tayar ka ba ta faci saboda ƙobatar nasa ba za su yi faci ba da ka je a gyara sannan kuma ba ka da bukatar injin ka ya buga a je wajen makaniki a gyara maka saboda halitta ce ta Allah jama'a mun fahimta don Allah wannan ba karatu ba ka haura kuma a iya inda kake so a in tsayawar tafiya da za ka yi kuma ba ka can ba ka bidan shi ya ba ka Allah ba ka bidan shi ka tabga da mara kuma bidan shi ba a yi masa bidan shi wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wa ana cinsa sannan kuma ana hawansa kuma tuhlab ana tatsar nonansa a yi amfani a sha har ma a yi magani sannan kuma wa ya hamilu alaiha al'asƙal fil asfari wa fil rihali kuma yana dokar kaya idan za a yi bulaguro ana ɗora masa kaya a lokacin da ake yin bulaguro ya ce kuma naman raƙumi shi kuma tu'ukan ana cinsa wa yi shirar lamunaha sannan kuma ana shan nonon raƙuwar abin saniya sannan kuma wa tuhurat alaiha al'ar kuma ana noma da shi yanzu a guraren da za ka iske masha Allah su noma da sa ake da shanu ake noma a ɗaura musu kura a je a yi noma kuma mai yawa ake yi kaga akwai amfani ke na ko in ka ɗauki dabbobi irin su tunkiya da akuya da rago da busuru a ci namun kuma a sha a sha madarar kuma dukkanin wa'annan dabbobin gaba ɗaya guda takwas ɗin ana amfani da fatunsu wajen a yi tufafi wajen a yi silke a yi ababe da dama yanzu ya ga dama sai a maka salka ka sha ruwa ruwan da firigo ba zai baka sanyin ba kuma baya cutarwa wannan baiwa ce ta Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa walakum fiha manafi kuna da amfani a ciki bayan ga hawa ga dokar kaya ga cin naman kuma a gashi nan a a sha nononta sannan ko sannan kuma tana dokar tana bulaguro da ku sai Allah yake cewa wani tablugu alaiha hajja saboda ku je ku biya wasu bukatun ku na na yau da gobe ai ma fi su gurin ku abin da ke cikin zukatan ku na na ayyuka za ku je ku biya wa'annan ababen kuma ku dinga jin daɗi so tari idan mutum ya tara irin wannan dukiyar za ka yana in ya kalla akwai shauki ko idan mutum ya ajiye aka ce kana da raƙumi ɗari to in suka fito kana kallo za ga masha Allah ko kuma shanu daga gargin shanu a ce naka ne to akwai abun akwai abun nan a ciki akwai abun nishadi a cikin sa mutum yana jin daɗi a lokacin da yake gani sai Allah ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalun sannan kuma akan wannan dabbobin na ni'ima da Allah ya yi muku idan kuna tafiya a sarari sauƙin hawa lokacin da babu jirgi babu babu mota babu mashin idan mutum zai bulaguro yana amfani da da wa'annan dabbobi ko da su ake hawa a tafi sannan kuma Allah ya ce wa'alal fulki tuhmalu kuma idan tahiya ta kama ku cikin cikin ruwa to Allah ya ce kuma akwai jirgin ruwa da yake ɗaukar kayan ku jama'a mun fahimta ka hau to ka hau kaya na ni'ima dabbobin ni'ima sannan kuma ga ga ga jirgin ruwa da Allah ya sare wani duk abin da za a ɗauko na kwantinoni to baya nitsewa a ciki sannan kuma ikon Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan abun ko na na jirgin ruwa akwai akwai karatu mai ɗimbin yawa wallahi kaga da yake doko kwantina kwantinoni da kaya masu ɗimbin yawa wannan za da za a ɗora ma jirgin sama to ba zai iya zo tashi da su ba amma cikin jirgi cikin ruwa sai a saka a koro wa'annan kayan kuma Allah subhanahu wataala ya tsare ya kawo to Allah ya yassare muna wannan ne duka dan ɗiyan annabi Adam mu more rayuwar nan mu ji dadin bauta masa dan mu mutu mutai Allah ya sanya mu aljanna Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce ويريكم آياته فأي آيات الله Allah تنكرون ya ce wa yurikum ayatihi fa ayya ayatin lahi tuturun ubangi subhanahu wata'ala yayi wannan ne baki daya dan Allah ya nuna muku ayoyinsa yurikum ayatihi Allah dai ya nuna muku ayoyinsa jama'a mun faita Allah ya ce duka waɗannan da muka yi ba da dabbobin da kuma maganar abin da ya shafi jirgin ruwa Allah ce don mu nuna muku cewa ba wanda ya cancanta da bauta sai mu inji Allah subhanahu wa ta'ala don ka gano cewa Allah shi ne wanda ya kera wa'ancan ababe baki daya yanzu kaga ruwa na Allah ne shi Allah shi ne ya kafar da teku ko sannan kuma wa'annan dabbobin na ni'imar gaba daya Allah shi ne ya halicce su kuma ikon abin da zai kara baka mamaki ba a cikin al'amarin Allah in kana ma ƙara rike Allah ka rike sa yanzu wa'annan dabbobin kullun yanka su ake yi kullun yankawa ake da za ka samu dama wata daga je a batuwar kintawa ka tambayi director a gaya maka wai a wuni tawa ana cin rago nawa za ka sha mamaki ka san ana ɓanna a sannan gane cewa ana ɓanna amma Allah ya hore ya hore mana wa'annan dabbobin don mu more su ko to amma kuma baka taba jin an ce ga sun kare ba baka taba jin sun kare ba saboda dama Allah ya hore su ne ganwa dadiyan annabi adam kuma duka wayannan dabbobin da aka halitta muna da muke cin nama su kowane namun kowane da yake yanzu wanda yake maci nama in ka ka masa naman saniya da da da abin da shafi rakumi sai ya bambanta maka da ya taba wani kawai ko bai ci ba yana iya gano da kanshin wannan naman rakumi ne wannan kuma nama na na saniya ne haka tsakanin kananan bisa zai ce maka wannan ayi tinkiya ne wannan rago ne wannan kuma ayi gonsuru ne da makamancin wannan kuma kowanne gukin abin malam dafan Allah ya sanya to dan Allah ya kake tsammanin malam jabir a irin waɗannan ni'imomin a ce cikin aljanna ne a ce wannan naman da muke ta zance a aljanna ne Allah ya kai mu aljanna lalabi akwai haraka in muka shiga Allah ya kai mu aljanna da rahamarka sai Allah ce fa ayya ayatin lahi tunkirun to cikin ayoyin Allah da Allah yake karantar da musu gaba daya wace aya ce baku sani ba raqumin ne baku sani ba ko kuma saniya ce baku sani ba ko kuma a'a ragun ne baku sani ba ko kuma ruwan jirgin ruwan ne baku gane ba cewa sha doko kaya fa ayya ayatin lahi tunkirun wanne ne kuke inkari har yake sanya kuna bauta mu wanda ba Allah subhanahu wataala ba har ka riki wani abun bauta a duniya wanda bai halicci komai ba a duniya shi ba Allah shine ya wannan gaba daya kuma duk abun da ka gani a duniya ka sa a kanka duk wani abu da ka gani a duniya Allah ya yi shi ne don amfani ka dan annabi Adam daga lokacin da babu ka to babu wannan abun gaba daya zai tashi daga aiki shine Allah ce fa ayya ayatin lahi tunkirun wai wanne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala suka ce ai idza kuntum la tunkiruna anna hadhihi al-ashya'a min Allah falima tunkiruna qudratihi ala al-ba'si wan nashr idan kuna idan ba ba ba inkarin cewa Allah shine ya hadace wa'annan ababe na dabbobin ni'ima baki daya da sauƙin da makamantansu to me yasa kuke inkarin kudurar Allah cewa Allah zai tada mutane bayan an mutu kasar babban matsala aka samu da kafurai musamman mushrikan maka shine qadiyatul ba'd cewa za a tada mutane su wanda yake da karamar kwakwalwa hankalinsa ba zai basa ba idan mutum yana da karamar kwakwalwa hankalin ba zai basa ba shi yasa ake son kawai idan abu ya zo maka da alqur'ani ka fahimce su ko baka fahimta ba kawai ka sallama ka mika wuya kai imani da abin da Allah ya baka labari a Qur'ani ya abin zai kasance ba naka bane kada kawai ka yarda ku kafirai sun karyata ayoyin Allah subhanahu wataala ta cewa babu tashin kiyama shine sai Allah ya buga musu misali saboda suna yawan amfani da raƙuma kasan dabba mafi kima a larabawa babu kamar raƙumi a larabawa a jahiliya kafin wannan lokacin ba wata dabba mafi ni girman ni'ima da ake ake tunanin kamar arziki ne mai girma kamar Allah bai mutum raƙuma ai shi sanya manzon Allah yace wa Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu arda la ay yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humar an-na'im Allah ya sa mutum guda ya fahimci addinin Allah ta dalilinka ya fi a tara maka garge na jajayen raƙumma saboda shi ne abu mafi kima a larabawa raƙumi dai raƙumi ko ka dubi tarihin lokacin da abrahata ya zo zai kashe ɗakin ka'aba lokacin da ya zo zai kashe ɗakin ka'aba yana saman hanyarsa ya gamu da raƙumman abu wannan abdulmutallib ya gamu da raƙumman akwai ba abdulmutallib ba kakin abdulmutallib ba akwai eh abdulmutallib a daji ana kiyo sai ya kama su a matsayin ya yi garkuwa da su to sai abdulmutallib ya tashi kafin annabi sai ya tashi ya je ya samu labarin cewa wani ya tare masa ya kama dabbobinsa raƙun masa kusan guda kusan guda ɗari sai ya kama hanya ya je ya je gunsa sai yake ce masa na zo ne ina neman na karɓi raƙun mana da ka da ka kama sai yake cewa ina tsammanin ka zo ne a maganar zaka za ka kawo doki a kan ɗakin ka'aba da zan roshe saboda lokacin ya so a hamsha shi ma ya yi nashi ɗakin ka'aba da za a dinga tafiya ana bota wa Allah a can abin bai yi ba sai ce masu a'a ni dai raƙumme na wani ɗakin kuma akwai ubangiji mai shi shi ke ba shi kariya ba na raƙun ma na ita ruwa ita zane kai ka ji da mai ɗakin za ku haɗu da shi eh ya karɓo raƙun man sai ya taho kuma da ya zo garin maka ya kai labari hada bai kai labari ba sai Allah ya tura masa cewa shi Allah shi ne shi ne mai yi shi yasa wallahi mutum ya ji tsoron Allah in Allah ya kama mutum ko to sai zama to abin tausayi a rayuwa ga abraha da giwaye da rundunonin sojoji ya fito don a roshi ɗakin ka'aba sai Allah ya tura musu tsuntsaye daga wata tsakuwa daga jahannama suna jebawa in annabi a hadisi imamu tarwa yake cewa idan aka jeba ba kafiri wannan tsakuwar idan ta hudi kansa akai ake zuro masa ita idan ta zuko ta huji kansa sai ta fito a kasarsa sannan kuma ta iske wannan dabbar da yake yake akai kuma ta halaka sa sai Allah ya tsada ya darkake su baki daya to malam ba iya ja da da Allah subhanahu wataala idan kaga mutum na cewa Allah izgili Allah ya kale sa Allah yana jiran ya kai makura ne gaban ake jira akwai akwai gaba yana zuwa nan kan ba zai kai labari ba Allah ya samu in lafiya Allah ce to fa ay fa ayya ayatin lahi tunkirun wai cikin ayoyin Allah wanne ne kuka kareta fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban wacce daga cikin ayoyin Allah ne kuke karetawa ashe mutum yana karyata tashin kiyama su ba su yi za a yi tashin kiyama ba to mu su da dama dama mu yanzu hidda iske musulmi ya yi za a yi tashin kiyama amma malam jabir abin mamaki shine baya tanadin da a tashin kiyama shi yasa ibnu qayyim yake cewa akwai akwai shakku cikin imanin mutanen zamani sai da mutum zai ce maka yayar za a yi tashin kiyama amma kuma bai shirya wa kiyamar ba to mafhumul mukhalafar abin da yake karantarwa shine kamar bai yarda ita ba domin da mutum ya yanzu misali a ce wannan ɗalibi ne a class terminal ƙarshen shekara me ake yi ana examen ko yana shirya mata ko ba zai shirya ba to sai ɗalibin ya zo ya zama sa kawai ya ce ba zai shi ba zai revision ba kuma baya zuwa lakwal baya ma kurkin bai da maka yi bai ma zuwa lakwal balle ya kurku dan Allah ya shirya wa examen kin kaga bai shirya masa ba ko to yana nuna cewa shi examen kin wannan zai nuna cewa zai rai sira examen ba zai yi ba to haka duniya take gaban Allah subhanahu wataala wanyewa gaban Allah ka samu aljanna to sai kai aiki a duniya amma kuma ba a son mutum ya dan barawarar cewa aikinsa shi zai kai shi aljanna aikinka bai kai ka aljanna haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace ba wanda aikinsa zai zai kai sa aljanna sahabbai suka ce ya annabi Allah har kai yace kware sai in Allah ya lullubin darhamarsa kad aikin kai ya kai ka domin in Allah ya tsayar da kai yace ya ka biya sa ni'imar da yi maka ba za ka iya ba yanzu in Allah ya ce ka biya sa ni'imar ji kadai da Allah ya yi maka ji ni'imar ji kadai ka biya Allah jin da ka yi wa Allah nawa za ka nawa gari za ka biyan Allah da shi ganin da Allah ya maka nawa za ka iya biyan Allah da wannan abu Allah ya sa mu wani lafiya sai Allah ya ce أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai afalan yasiru fil ard shin ba za su yi tafiya ba a doron kasa mutun ya tashi yayi tafiya malin bahaushe ce tafiya mabudin ilimi ko wani mawaki ke cewa tazarrab anil awtani fi talabil ula wa safir fa fil asfari khamsu fawaidi tafarruj hammi wa iktisabu ma'ishati wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin yace kai bulaguro kai bulaguro saboda samun ɗauka a rayuwa ta duniya da ci domin cikin yin bulaguro ka bar garin ku zuwa wani gari akwai fa'ida guda biyar ka bar ƙasar ku zuwa wata ƙasa akwai fa'idodi guda biyar ya ce tafarruju hammin duk damuwarka da bakin cikinka da kake fama da shi idan ka gurgusa daga garin ku zuwa wani gari sai ka ji kawai haka ne ma duk damuwarka idan kana cikin garin ku to kana barin da garin sai ka ce kawai ka karabu da wannan damuwar sai dai kawai ka ji sai in kamo dai kwana watakila in za ka ma iya tunawa ka tuna ai kamo rubayen kura ko amma dai lokacin da kake cikin ciwacin baka baka baka fahimta ta faruju hannu kenan waqti sabu ma'isha kuma zaka samu abincin da zaka ci ba za ka rasa abincin da zaka ci idan ka bar garin ku ba sai ce wa ilmun kuma zaka samu ilimi zaka samu wayewa cikin tahiyar za ka ga ababe da dama da za ka ilmantu za ka yi toba ƙauye yanzu Allah shi kaddara maka dai cana ko misali ka je cana in Allah ya kaddara ka je cana to in baka taba hita ba in dai baka taba hita ba kace kuma kai kadai to in ba Allah ya maka tsaye ba daga otal ba sai a yi daka sai ka rasa daki sai ka rasa ina ne ake shiga sai ka tsaya ka rasa ina ne ba ake shiga to in ka tafiya za ka za ka ga ilimi daban-daban za ka waye za ka samu kincir na wurare daban-daban ya ce wa ilmin wa adam ko za ka samu kincir ta al'umma daban-daban ga ga wanda wasu suke rayuwa ga wayan mutunan kirki ne ga kaza da kaza za ka ga abubuwa da dama sai ce kuma wasu hubatu majidin za ka yi abota da mutanen da baka mantawa da su shi da Allah ce afalam yasiru fil ardi shin yanzu ba za su yi tafiya ba a cikin doron kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim Allah ce su dibi ya ne ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su da suka kafirce wa Allah ya irin yadda Allah ya musu azaba su je su tambaye tarihi ku bincike tarihi aka ce waiwaye a don tafiya Allah ya ce su waiwaya su duba hanyar ilimi da sanin malaman tarihi su gani wai shin waɗanda suka ƙaryata Allah a baya Allah ya ce ya ƙarshen al'amarin su ya kasance a ba su labarin adawa a ba su labarin sabudawa a ba su labarin fir'aun ana ci ku je ku duba garuruwansu kuna tafiya ma kuna biyawa a garuruwansu ku ga da Allah ya musu a ƙarshe a cikin al'amari Allah ce kanu akthara minhum wa ashadda quwwatan sun fi su watan yawa sun fi su kuma karfi in ana zancen karfi Allah ya ce sun fi su karfi idan kuma ana zancen yawan al'umma to kuma sun fi su yawan al'umma sannan kuma Allah ya ce wa atharin fil ard kuma barin guragu a cikin ƙasa ta hanyar gine-gine da kuma ababen tarihi to Allah ya ce su mutanen da suka gabata suka muka halakar Allah ya ce sun fi mutanen yanzu yanzu wani abu ke da kula tarihi a yanzu duk wani abu za a bada da tarihi sai aka ji ake maka shekara ta kaza an yi kaza shekara ta kaza an yi kaza shekara kaza kaza ya faru ga abu kaza da ya faru a daula kaza ga abu kaza da ya faru a daula kaza Allah ce sun fi su watan barin abubuwa in noma ne ma kuke takama da shigo to mutanen da aka yi baya sun fi ku iya noma in kasuwanci ne sun fi ku iyawa sannan in ma wayewa ce har irin wayewa ta ga yanzu duniya ta kawo zamanin ana kamera ga salula mutum na amerika kuna wasu da shi su can kasa abin da faru da su ai ba kuma wani allah ya bada labarinsa wani abin kawai allah ya bar shi ko to allah ya ce in ma wayewa ya ce sun fi wa asaran fil ard barin guragu a cikin a cikin ƙasa har sau har yanzu akwai abin da aka yi a baya wanda har a dashi kiyama ba za a mimita shi ba wallahi misali bari in bani misali abu guda daya annabin Allah annabi Sulaiman Allah ya gore masa ni iska wali Sulaiman ar-rih wuduha shahr wa ruwaha shahr shi kadai in ya tashi in ya tashi daga wutar zawani da tafiyar awa tafiyar awatan wata guda yake yi wutar ta safe in ya hito ya hau wannan iskar zawa midi ta rana tafiyar nisan tafiyarsa yana tafiyar awa a wata guda ga yanin kaf a duniya wani jirgi ne yake tashi a cikin awa hudu ya yi tafiyar wata guda akwai awowin da jirgi yake yi a sama in yayi su dole sai ya sauka ya huta sai an je escal sai sa in ka tashi zaka tafi sai a ce sai kun biya ka za ku sauka jirgin su ai ba don saboda dan ya huta ne in aka bar sa kama za shi da ku amma iskar annabin Allah annabi Sulaiman to tafiyar da yake fasare ta wata guda shi fa in ka doka daga safe karfe 8 kin safe zawwa karfe 6 marice yana iya tafi tafiyar wata bi alele turke yake yi na wata biyu to kuma tafi annabi Sulaiman yake shimfidawa da wanda yake da bukatan ya hau duka sai ya sai ya tattara su hawo ne tafi bismillah majriha kawai sai iskan yi sama da su to yanzu ba in za ka tafiya gaggarta bismillah majari har ake yi dole ne ka je ka zuba kudin jirgi ko dole ne ka yi an baka fasfor da visa in ba su ba ta takawa jirgi haka ne kaga wannan wannan kadai ya isa ya baka kuma dan Allah abin tambaya abin ma shawa da jirgin da bature ya kera da iskan da Annabi Suleiman yake tafiya in abin al'ajabi ne wanne ne yafi in abun birgewa ne wanne ne ya fi wanne za ka yi hango duniya da kyawu eh iskar da Allah ya hore wa annabi Suleiman ko to kaga abin da aka yi a baya har a tashi duniyar ba za a sake nemi tashi ba har a tashi duniya su sun more kallo fa ka ina ma da mu aka yi wannan tahiyar ka jibi abin da aka bai wa annabi Suleiman na na mutane da aljanu da dabbobi shi fa rago zai magana annabi Suleiman yana ji yanzu ga yamin wani likitan dabba ne kin maganar rago haram ba sani wajen kuya ana samu likitan da yake jin maganar rago babu amma annabi suleiman ya ji maganar su tururuwa daga shi ba ya fito tururuwa da ta ayyuha annaba dukhulu masakinakum kace kowa ya shiga gidansu annabi suleiman Allah ta fata basama da'ikan min qawliha sai ga annabi Allah yana jariya yana murmushi saboda zancen da ta yi ka yace Allah na gode ba saboda Allah ya mai ni'ima to gayin wani sarki ne aka yi ma wannan yau shugaban kasa zai shigo garin nan da sati guda ke turo mai ta anket saboda dole sai an bashi kariya amma shi kawai Allah ke bashi kariya kawai da abin da ya faru a bayan to ba za a ƙara da mita shi ba ba za a ƙara da mita ba Allah ya samu wani lahiya shi ne Allah yake cewa fayanzu kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yane ƙarshen waɗanda sun ta Allah a bayansu Allah ce kanu akthara minhum sun fi su yawa mu yanzu ba ma da yawa ko jama'a al'umma rahama ce al'umma rahama ce shi yasa ake son yawanta al'umma amma mu yanzu kaga a irin kasashen mu ana fada da yawaita al'umma ko ana ganin kamar yawaita al'umma na daga cikin abun da ke kawo talauci wallahi haka ake karantar da mu a geography a ce ake ce muna kamar a Niger process demographic a yayi yawa kamar akwai yawan hauhawar al'umma suna karawa to kuma in kuka yi yawa in Niger na farkon ba ku iya ci da kanku sannan kuma za a samu matsalar wuraren zama gwamnati ba ta iya ɗaukar yawon karatun ku asibiti da magani ba ba a iya ɗaukar larurar to da Allah tambaya cikin wa'an ga hudu ne da ake muku ban ji ba ana akwai wanda aka ba hili kyauta a ce gashi nan ka zo ka yanka ka zo ka zauna to akwai kuma wanda kana zo aka ce za mu karatu ya gabe ofital Allah ya kaji wata takarda an kan mai man ka san yanzu wani bincike da aka da cewa likitoci su yi kowa rashin tausayi likitoci Allah ya sauke sun fi kowa rashin yanzu sun fi kowa rashin tausayi kana zuwa ba a tausa a wurin samun wata tun ba a tsida wancan ba za a kama ka wata in ba Allah ya taimake ga makarantar saurin karfi ka ko to yanzu da Allah gare ka cikin masallaci kana jama'a a taimaka min Allah ya sauke to kuma aka ce wai abinci zai a nuri cin zai karanci to ba sani ba tun da aka fara azumin nan watakila gwamnati ta zo gida gida aka kai shinkawa da mai da da sikari ba raba ba a tsaki za a bar mata aihuwa ko wannan surutu ne da banza ka dibi tara 'yan ciyarkin duniya ta zuke da su 'yan ciyar sun da fili da 'yan miliyar a kilka China ita kai ta kai miliyar guda na mutane ba miliyar duka duniyar duka duka duniyar a lissafi da aka yi estimation da aka yi duka mutanen duniya statin miliyar wani abu ne statin miliyar wani abu to ba wani a ita China ta kusa kai miliyar biyu ita kadai ta kusa kai miliyar biyu amma su fi kowa ita ce abin nan cibiyar kasuwanci da duk duniya baki daya su fi kowa kuma arziki amerika ta tabbatar da wannan ta san da hakan ta sanya kowanne tafiya yake da ta a hankali saboda yawaita al'umma sai da kai cana malam jabir aka sanya dokar kar mutum ya wuce ɗan biyu saboda wurin a ƙasar ta abin nan to a yawan al'umma daga cikin abin da ke kawo ke kawo arziki ko gida kuke da kuna da diyawa a misali yanzu arama a can gidan ku 20 ne misali to in biki ya tashi aka ce kowa shi jika 50 50 so ta so 20 da Allah ku dan abun nan jika jika 50 so 100 don za su tashi eh miliyan dawa eh ba ba yan kasuwa nan eh jika 50 sai ki miliyan kusan miliyan da za a tara maka saboda kuna da yawa kenan to in ku uku na gidan kowa al'umma rahama ce ko al'umma rahama ce Allah ya samu wani lafiya sai Allah yake cewa fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa bi musu amfani ba lokacin da mutuwa ta zo sai Allah ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati فرحوا بما عندهم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا وكفرنا بما كنا به مشركين آية فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
Allah ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanni suka zo musu da gaskiya da hujjoji da suke nuna girman Allah da kuma cancantar abota wa Allah shi kadai Allah ce farihu bima indahum min al ilmi sai abun da suke da shi na ilimi ya sanya suna albahari suna jiji da kai suna kaucewa game da Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke wa iskili suke iskili da shi sai Allah ya kewaye su da azaban Allah ya halakar da su lokacin da manzanni suka zo suke musu wa'azi ba su ji ba sai suke jin daɗi suke farin ciki suke alfahari da abinda suke da shi na na rayuwar duniya ko kuɗi ko mulki ko karatu a ƙarshe Allah ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke wa Allah subhanahu wataala na izgili ga suke izgili ga game da suke a izgili na azabar Allah ta zo sai Allah ya turo azabar ta karta kewaye su ta halakar da su sai ce falamma ra'u ba'sana lokacin suka azabar mu inji Allah qalu su suka ce amanna billahi mu kan mun yi imani da Allah wahdahu shi shi kadai bayan sun ga mutuwa ta zo musu kuma ga azabar ta zo suka ce mu kan yanzu mun yi imani da Allah wa kafarna bima kunna bihi mushriki kuma duk mun kafirce wa abin da muka hada Allah da shi na bauta mu kan yanzu tsantsar musulmi ne ahlus sunna sak bid'a kuma san ba mu hada Allah da wani sai Allah ce fa lam yakun yanfa'uhum imanuhum a wannan lokacin fa da mutuwa ta zo musu imanin su baya musu amfani lamma ra'au ba'sana lokacin su ga azabar mu inji Allah sunnatullahi allati allati qad khalat fi ibadihi wannan ita ce tsarin Allah game da bayunsa suke kafin cewa Allah subhanahu wataala cewa idan manzanni suka yi wa'azi ba a ji ba to sai Allah ya biyar da wa'azin manzanni da azaba sai Allah ce wa khasira hudalikal kafirun kuma Allah ya ce al'amarin kafirai taɓewa ce da hasara da halaka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah ce a can kan sun kafirce wa Allah kuma sun yi hasara domin ƙarshen al'amarin su shine hutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Allah ya samu wani lafiya kuma ƙarshen suratul ghafir kenan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi muna muna tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk mai barin addu'a ta hadusan mu Allah ya san sa ya san bukatarsa Allah ya biya masa fa subhanaka اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته